الحمد لله رافع العلماء ومذل الجهلاء وقاتل الجبناء مجوع القتالى الأشياء خارج كرب الصلحاء الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لمن قام بهمة السلف ونعمة لما رضي بالواحة وتمنى على الله الأماني أيها الناس أخلت كتب الأدب والتراجم والتاريخ والأخلاق بأقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم القاتلة واستهانتهم بها وعدم اكترافهم لها تمسكا منهم بمثوبة الصبر والمغتسل فيه العدل والذي كانوا فيه من الفائزين فلا ييأس طالب علم أو تجر أو صناعة بصبره فإن الفرج قريب فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتأب تأبا شديدا ثلاث عشرة سنة في مكة في فقر وشدة وخوف حتى يقول الذين آمنوا والذين معه متى نصر الله ويأتي الفرج بالهجرة إلى المدينة وهذا موسى عليه السلام يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نقبا فياتي الفجر فرج بظهور حاضر عليه الصلاه وهذا الامام الشافعي رضي الله عنه يستهين بخطوه القاء ويكسر جبروتها بثوره الذي غلبها ويقول أنزلي سماء ترنديب وأبردي آبار السرور الكبرى أنا إن إشت لست آدم قوتا ولئن مت لست آدم قبرا همتي همة الملوك ونفسي نفس أمر شرج مذلة كفرا فتلقوا أيها الناس الشدائد بالصبر والصلاة فإن الله مع الصابرين أيها الناس إن سلطان الكذب والجد قد قوي في هذا الزمان فالناس اليوم يعنسون إلى من يكذب ويموت لهم الحق أكثر مما يسبون إلى من يذكر لهم الحق التراب فمن يغشهم ويعطيهم العطايا أحب إليهم ممن يعمل لهم بمالهم ويتركهم يعملوا لأنفسهم ليكتسبوا المعاش ولصبر المتقدمين كان لهم الفضل على المتأخرين فهذا عمر بن الخطاب الأشقر من تلاميذ البخاري رضي الله عنه يخبرنا أنهم فقد البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة قال فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان ليس له ما يشتري الملابس والطعام فباع ملابسه حتى اشتريناه له ثم رجع إلى الدرس إلى درس الحديث هو يعلم بيت رئيس الدولة ولم يذهب إليه وقال ابن القاسم أخطى مالك أخطى مالك أخطى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقط بيته فباء حشبه ويعلم دار العباس ولم يطلب منهم شيئا وهذا يحيى بن معين رحمه الله من أشهر المحدثين فنقله أبوه ألف ألف درهم فأنفقها كلها على تأكيد الحديث حتى لم يسأله نعم يلبسه فاشتغلوا بأدب الحلال ولا يضركم فقر أصحابه فإن جدة الدنيا وفقرها خير من فقر الآخرة التي لا شك فيها وإن كان الجاهد أيان مرتاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أجية أو ضحاها عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون godiya ta tabbata da Allah mai ɗaukaka malamai mai ƙasƙanta jahilai mai kashe matsorata mai yin wata fadalallu me yaye bakin cikin mutane na gari wanda ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya zama rahama ga tahalikai amma wanda ya tsaya da himma don nema ko duniya ko lahira duka azaba ga wanda ya yadda da hutu da shi ma zaune da kwanciya ya kuma yi wa Allah burace-buracen banza Allah bai dai ko manzon Allah rahama kuma sai manzon Allah ya ce ka kwanta ba. Shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka tsaya. Wanda ya fi kusa da shi cikin masu masa hidima annabi ya ga kokarin sa na hidima ce roki wani abu man. Da yake ka san su ba ruwansu da duniya sai ina roƙonka duk inda kake inda nake kake a nan nake a aljanna. Manzon Allah ya ce a'a ya yi yawa nemi wani abu daban sai ce abin da kawai yake so ke ya ce to wallahi sai ka taimake ni a kanka da yawan sujadan dare kaga ashe annabi rahama ne shi kuma ya san rahama ne kuma annabi zai ce masa kai dan aljanna ne ko shi ke nan ya ce kanka annabi zai ce masa kai dan aljanna ne amma kuma awa kwanan farko amma firdausi sai wani ya sai kai sai kai wani aiki na muhimmi to haka ma ta kuma duniya kazalika lahira yanda duniya take haka lahira ce ya ku mutane littattafan ilimi da tarihohin malamai da tarjamomi da na ɗabi'o'i na kirki sun cika da zantuttukan malamai game da cewa sun zauna cikin talauci sun zauna cikin bakunta amma sun yi haƙuri bisa duk tsananin da suke samun kansu a ciki duk tsananinsa sun kuma wulaƙantar da duk wata wahala da suke sha ba su ɗauke ta a matsayin komai ba kuma sun ƙi kulawa da ita suka yi riko da neman lada da haƙuri wanda suka kasance daga cikin suka rabbanta dalilin wannan haƙuri don haka kai mai neman ilimi karka yake ƙauna don wahala ko talauci ka fata ɗan kasuwa mai ɗan neman sisi da kwabo karka yake ƙauna don karewan jari da wahala ka daina mai sana'a karka bar sana'arka ka raina ka wulaƙanta ka ce ba a samu ka bai ka sani yayewan bakin cikinka yana kusa inda Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya haƙuri Allah ya ce zai saka masa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wahala wahala mai tsanani shekara goma sha uku har sahabbai sun ga cewa anya za a kai ga nasara ko wannan abu shekara sha uku muna ta gwagwarmaya ba wani alama da ce manzon Allah shin kan yaushe ne nasarar Allah nan ne sai Allah ya aiko musu cewa nasarar Allah kuwa tana kusa sai ga shi an masa izini ya yi hijira ya samu masoya suka karɓe shi ya zama kamar bai zauna cikin makiya ba suka mai da shi mafi soyuwar komai a wurin su kuma suka taimake shi har ya ci nasara ga annabi Musa alaihi salam ya yi wahala wajen neman ilimi ya yi ta tafiya cikin jeji sai da ya ji wahalar ta kai wahala ya ce kai mun gamu da wahala ba a wannan tafiyar samu kenan sai ga yayi wanda mun da ya zo sai ya hadu da hadiru alaihi salam ga imam shafi'i Allah ya tsara masa yadda yana cikin halin rashi don ya karya ƙarfin saurin kan rashi da haƙuri sai ya ce ruwa saman tsaron dibaji ka zubo da zinariya a can ƙasan afirka an ce ana samun dinari a gun ana ta kokon zuwa fatauci ya ce to ki ta zuba ni ba kuɗi nake yin in dai na rayu ba zan rasa abin da zan ci ba in na mutu kuma ba za a rasa kabarin da za a binne ni kun taɓa ji ko ba ka da gida za ka yi gida ta mutu ko ba haka ba ya ce himma ta irin himman sarakuna ce amma raina tana ganin in na kaskantar da kaina kamar na kafurta ne zan kaskantar da kaina in wadatar da kai don haka ya ku mutane mu sarki tsanani da haƙuri kuma inda Allah ya ce mana fasta'inu bis sabri was-salah in taimako da haƙuri da yawan addu'a da yawan komawa ga Allah kuma abun farin ciki Allah ya ce yana tare da masu ya ku mutane a yanzu ƙarfin ƙarya ya ɗaukaka ƙarfin alkus ya buwaya a wannan zamani mutane a yau ba wanda suke so ya zo kusa da su su zauna tare da shi sai wanda zai musu ƙarya ya jirkita masa al'amura ya gaya musu ƙarya ya mai da ita gaskiya in an faɗi ƙarya ya ce gaskiya ne an kai daɗe in an faɗi gaskiya ya ce ƙarya ne ran kai daɗe in dai ran kai daɗe abin da yake so ke mafi yawanci har masu jagorancin jama'a yanzu ba su san wanda zai gaya musu gaskiya kiri-kiri nan da nan za su fata da wanda zai musu algus su talakawan su ma matsalarsu wanda zai musu algus ya cuce su ya kwashe kuɗin su ya ba su kyauta su shi suka fi so daga wanda zai musu aiki tsakani da Allah su kuma ya ce su je su nemi abin da za su yi na rayuwar to ba shi ne musulmi su shi kuma wanda za su gaya masa ƙarya da bi dukiyar jama'a ya ba su su ne fadawansa wanda za su ce masa ba haka ba ne ba da yadda al'amari yake makiyarsa saboda magabata Allah ya sa musu haƙuri shi ya sa Allah ya fifita su a kan waɗanda suka zo daga bayan ga Umar Al-Habdul Asqar daga cikin almajiran Imam Bukhari yana yana ba mu labari cewa sun nemi Imam Bukhari ba su same shi ba wannan kuma namu kenan almajirai suna neman ya zo ya ci gaba da koya musu hadisi a bakara suka neme shi ba same shi ba sai suka yi ta cikiya ina yake ina yake suka je gida suka same shi a ce ya kulla kansa a ɗaki sirara me ya faru an nemi abin da za a yi tefane a gidansa ne ba a samu ba sai ya cire kayansa ya yi shiga ɗaki ya je ko ta kofa wa mata windo wa matansa ya ce a je a sayar a yi tefane sai bai sake fitowa ba sai daga muka ga haka sai muka je muka sayi riguna muka kai masa sannan ya samu suturar da ya fito ya ci gaba da koyar da amma fa haka haka suke shugaban ƙasa ya san shugaban ƙasa sosai ma bai je gudu ba kuma bai aika masa bai je ba bai aika masa ya je shi ranka ya dace ba abincin yau da nan ga ibn al-qasim mashahurin malamin nan almajirin imamu malik yace wallahi malik ya shiga wani tsanani wani lokaci karshe da aka rasa yadda za a yi a gidansa sai ya sa aka buɗe rufin ɗakunan wasu bangare na gidansa aka cittira azara aka je aka sayar aka samu abin da za a rufe kai kai asiri kuma ya san gidan darul abbasa ya san gidan shugaban ƙasa ya ma san shi ya ma ta har ma yake ko zan tattara mutane ne zama hadisin kawai za su yi amfani da shi ya san shi sarai sani sarai kuma shi yana jira yana farin ciki da za a kawo masa gudu da ya karɓa bai aika masa ga ya hayatar mu'in Allah ya ji ɗansa babansa ya bar masa miliyan guda na dirhami gado ya yi kashe yana neman ilimi har sai da ya zama to baya da titi ya rinka yawo baya da takalmin da zai sama saboda rashin Shehu Tijjani radiyallahu anhu yana gina zawiyarsa shugaban sarkin garinsu garin da ya sauka na fas ya ba shi masauki Maulana Suleiman ya zauna a gidansa amma bai ce na roƙi wannan gida a bar mun ba sai yasa aka nemi fili ya gina zawiya an yi nisa an kusan gama zawiya kowa ya kawo taimako in talaka ne ko almajirinsa ne ko talakawansa ne ko wanda suka zama manoma ko makiyaya daga cikin almajiransa ne zai ci Allah ya albarka sai a karɓa in mai mulki ne ya kawo sai a muna da abin da za mu yi aiki da shi wannan aiki ne da muke son yi da hannunmu haka aka yi har sai da aka gama gini saura bayan gida yau da jarar zama zai tafiya almajiyar suna ganin tafi yasa ba za ka fi kyautan sarki ba ya aiko ya aiko ya aiko da ya tafi sai suka karfi kuɗin sai aka gina bayan gida da shi ya dawo aka ce masa ai an tara taimako bayan tare an gina bayan gida ce masa alhali na maula yanzu da ya yace mu je mu gani ya zazzaga ya shiga ya shiga ya duba ya duba ya duba ya duba shi gaskiya ya yi kyau yana fitowa daga bayan gida yana ɗan yin tazara kaɗan sai bayan gida ya rika rim sai ya waiwa ya ce musu na ce musu ya ce musu na ce muku wannan guri na ba na son a sa wani sisi a ciki wanda ba mu san hanyar halal aka samu ya nufi ishara da Allah ya nuna mu. To ku sani, ku shagaltu da neman ilimi kuma ku shagaltu da neman halal. Kada mu zowa hali da wadata su ku ku rinka ganin ku kuna cikin tsanani su suna cikin walwala. Ku sanin tsananin duniya da talaucin duniya shi ya fi alheri daga a kan ka je ka zama talakan lahira. wanda kuma ba ma shakka za a ji. Ko da ko wanda yake mutu yana cewa har yaushe ana maganar lahira lahira. To me yasa kake tambayar mu? Ai ubangijin ka ji ya san lokacin zuwanka. Kai dai mu muna gargadin wanda yake jin tsoron lahira ne ba kai da ba ka tsoron ka. Amma lokacin da idan ya zo za su ga kaman ba su zauna ba sai maraice ko kuma lokacin Allah ya zama dace bayan Allah Allah yana umarnin mu da adalci da kyautatawa da ba mu abuta zumuntan mu hakki yana hana mu albarka da munkari da zalunci yana mana wa'azi ko za mu wajibi ne malamai mu rage kwaɗayi mu rage zubar da mutuncinmu bai kamata ko da ka taimaka wa mutum ya yi nasara ka rinka tsammanin cewa ka yi masa haka ne ba don ya taimaka al'umma ba sai don ka samu wani mata'ul hayatul duniya ko don ya baka wani mukami in ba haka ba kai ka fushi da an gane bai kamata malami ya zama to shi ne baran mai mulki yana bin sa da bayan ba Allah ya samu dace